السميع العليم من الشيطان الرجيم من همجه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kamu yau ashirin da biyu ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu talatin da tara kuma yau tara ko ko goma ne tara ne tara ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai fara da littafin rijalun wa nisha'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar ka'ab ibn malik radiyallahu anhu mun ji abin da ya gudana a gare shi bayan dawowar annabi sallallahu alaihi wasallam daga yakin tabuka da kuma faɗin gaskiyar da ya yi sannan kuma da hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke musu su biyu su uku afwan shi da sauran mutane guda biyu kwana hamsin ba a musu magana har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba su da iyalansu cewa iyalansu su koma gidajensu iyaka sahabi kwara daya hilal ibn umayyah al-waqifi matarsa ta zo ta nemi cewa a ba ta izini ta ci gaba da masa hidima annabi sallallahu ya ce to ya ci gaba da mata ci gaba da masa hidimar amma dai kada ya sadu da ita to mun ji yanzu gashi nan ce falamma sallaitu salatal fajr subha 50 laylatan a lokaci lokacin da nazo na sallaci sallar asubahi subha 50 laylatan a safiyar dare ko abin nan a safiyar dare na 50 a safiyar kwanaki 50 cif ala satahi baitin min buyutina na yi sallah a saman bene daga cikin benayen gidanmu idan ce safa saman ɗaki kenan to bene ce wa baina ana jalisun alal hali allati zakara Allah ta'ala ina cikin wannan yanayin da Allah madaukakin sarki ya ambata qabbaqat alayya nafsi raina ya kuntata a gare ni wa daqat alayya al-ardu bima rahubat sannan ƙasa ta mun kunci duk da yalwata kaga wannan kasar ai tana da yalwa amma balarabe shi ce zaqat alaihi al-ardu bima rahabat kasa ta kuntata a gare shi saboda abin nan duk da yalwarta ga yalwa amma kuma saboda halin da yake ciki na damuwa to in mutum ya shiga damuwa sai ya zama ina zai ji har shi ne wani mawaki yake cewa la'amru kama zaqat biladun bi ahliha ولكن أخلاق الرجال تضيق yace la'amruka na rantse da Allah wanda rayuwarka ke hannunsa ma baqat biladun bi ahliha garuruwa ba sa yin ba sa kuntuka da ga masu ga wanda suke cikin su walakin na akhlaqar rijali tadhiqu shi dai dabi'un mazaje su suke kuntata an kai ka kuntata a wani waje to wani laifi kai wani abu ya jawo maka ka kuntata a wannan to shine وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ kawai sai na ji sautin wani mai ihu aufi ala jabalin ya bulugu bi ala sautihi ko kuma a saman can saman dutse yuballigu bi ala sautihi yana isar da saƙo bi ala sautihi da sautinsa mafi ɗaukaka ya ka'abu na malikin abshir yana cewa ya ka'abu dan maliku bishara ta tabbata a gare ka fa kharartu sajidan shi kai na faɗi ne sujada tun ban jima me yake min bisharan ba kamar irin wani zai ce maka albishirinka ka ce goro fari ko baki ka ce fari ce tsagi ko guda ka ce guda to bai ma faɗi ba kawai sai ka faɗi kai sujada ka san ya zo maka da wani albishir babba wani abu mai daɗi da zai sanya maka rai ya sa ka ka ji daɗin rayuwarka to shine sai ya ce fakharartu sajidan sai na faɗi kawai ne sujada وعرضت أن قد جاء فرج من الله نتبت الدشوى تبش للي ينك مصيبة يازو دقى الله yankewar musiba ta zo daga Allah musibar ta zo ƙarshe idan an sha alfaraj shine shine yankewar musiba wa azana rasulullahi sallallahu alaihi nasu bi taubatillahi alaina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da tuban da Allah madaukakin sarki ya karba daga gare mu hina sallal fajra lokacin da ya sallaci asuba annabi sama ya sanar فذهب الناس يبشروننا sai mutane suka tafi ba kowa so yake a ce shi ya fara mana bishara kaga yadda sahabbai suke can annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su musu magana suka yi da'a yanzu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya zo ya bishara cewa wannan wannan musibar da suka shiga ciki to Allah ya janye musu ita to jiyar da su kowa an ce a wata riwaya cewa aka yi wasu haka suka rika su kwanar da wakai ba tare da siddi ba kawai sai dai mutum ya finciki doki domin ya tafi ɗaya daga gidan ɗaya daga cikin waɗannan bayan Allah guda uku Muraratu bin Rabi'at al-Amiri da Hilal bin Umayyah al-Waqifi da kuma shi Ka'abu radiyallahu anhu da yake ba mu labari wa dhahaba qibala sahibayya mubashshiruna sannan masu bishara suka tafi bangaren waɗannan mutanen nawa guda biyu wato hilal ibn umayya da kuma mugharat ibn mugharat ibn rabi'a al-amiri wa arkaba ilayya rajulun farashan ni kuma kawai wani ya kwani doki zuwa gare ni wasa asa'in min aslama sai wani mai gudu mai tafiya mai tahowa daga kabilar banu aslam ya zo fa'aufa ala bigwatil jabal kawai shi kenan ya fa haucen saman tsohuwar dutse wa kana sautu asra'a min al-farashi sai ya ga kawai ai sautin nashi ma ya fi sauri fiye da doki kawai ya ga kawai bari ya isar da saƙon shi فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني yayin da wanda na ji sautin nan nasa ya zo gare ni yana mun bishara na za'atu lahu saubayya kawai shi na cire tufafi na gabaki ɗaya guda biyu na bashi fakasautuhu iyahu ma bi bushirahu shi na bashi waɗannan tufafin na guda biyu izari da rida'i a makwafin wannan tukwicin bisharar da ya mini wallahi ma amliku ghayrahuma wallahi ba ni da wasunsu nan gairahu ma ba da wanda ya fi su eh gairahu ma nan waɗanda suka fi su ne domin me yasa ai kaga ba zai zauna ba da tufafi ba ko da shi nan sai ya ce wasu abtu sau bai ni falabistu huma na je na aru kaga aru wa yake ya ce na je na aru wasu kaya sai na sa فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاني الناس فوجا فوجا حين تفي وجن النبي صلى الله عليه وسلم متان سقرك حدوا دني جماعة جماعة فوجا فوجا جماعة جماعة كينا يهنئونني بالتوبة دكنن سنا مني تهنئة سنا تيا نمنا بالتوبة da tuban da Allah madaukakin sarki ya karɓa nawa ya ƙuluna suna cewa ليحنك توبة الله عليك ليحنك توبة الله عليك شيء farin ciki ya tabbata a gare ka saboda tuban da Allah maɗaukakin sarki ya karɓa naka ƙala kabu kabu ya ce hatta da khaltun masjida ni kuma daga nan na taho masallaci na shiga fa idza rasulullah sama jalisun annabi sama yana zaune wa haulahu nasu mutane sun zagaye shi فقام إلي شيء النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلي طلحة بن عبيد الله يتي شيء طلحة بن عبيد الله يمي يميك يتهو قرين إلي يحول ينا شوري حتى صافحني وهنعني har yi musafaha da ni ya sha hannu da ni wa hanna'ani kuma ya taya ni manna wallahi ma qama ilayya rajulun min al-ansari ghayruhu ya ce wallahi bayan shi daga cin mutanen min al-muhajiri na ghayru bayan mutane a cikin mutanen makka muhajirai ba wanda ya miƙe bayan shi walastu an sa hali talhata yace wallahi ba zan manta da wannan nuna mini farin ciki da talha ibn ubaidillah radiyallahu ta'ala anhu ya mun ba falamma sallamtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala lokacin da nayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallama wa huwa وهو يبرق وجهه من السرور fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam tana annashuwa saboda farin ciki tana kyalli abshir bi khairin yawma marra alayka منذ waladatka ummuka annabi sallallahu yace mini bishara ta tabbata a gare ka a game da ranar da bata taba shudewa a gare ka ba tunda mahaifiyarka ta haife ka kaman yau san da ranar da kaga har da ranar da ya musulunta domin daga nan ba a san abin da kuma zai faru ba da Allah ya ce shi kenan a ci gaba a ƙi musu magana ka gayi ba a san me zai faru da su ba ila halakar su ce ke qala sai yace qultu a huwa min indika ya rasulullahi am min indillahi shi ya ma'aikin Allah wannan Allah ne ka tuba na ko ku kai ne ka yafe mu ji akwai fikiwa a cikin nan kaji yadda sahabbai suke qala la bal min indillahi ce a'a daga Allah ne Allah ne ya ce ya yafe muku wa kana rasulullahi sama idza surra istanaqa wajhuhu annabi sama ya kasance idan abun farin ciki ya same shi to sai fuska shi ta kyalli ta ta haske hatta ka annahu qit'atu qamarin kai in ka kalli fuskar annabi sama ka ce wani yanki ne na wata wane ma wata wa kunna na'rifu dhalika minhu mu muna gane haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka kishi ya haka wa kana idza kariha shay'an urifa zalika fi wajhihi in kuma ya ki abu to a fuska ake ganewa فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله يستنزونا أقبان أن الشمس شينتي يا مأيكن ألا إن من توبتي للي دقت كن قارن توبانا zuwa ga Allah an an khali min mali sadaqatan zan sanci dukiyata ga baki ɗaya in ba da ita ila Allah zuwa ga Allah wa ila rasulihi zuwa ga manzansa ya zama min shaida a matsayin sadaka faqala sai mun sume ce amshit alayka ba'd malik kai dai ka rike wani bangare daga dukiyarka babu laifi ka ɗibi wani abu daga ciki amma kada ka ce zaka ba da duka وهو خير لك شي فعل خيري أجريك كان اقتصادي قلت سينا فإني أمسك سهم الذي بخيبر شيتو يا مأيكن ألا ذرك غبننا ودنا سامنا خيبر تلوقة دا أقياك خيبر غبن دا أكبان نقونا أخيبر تزرك إشاء متعين شيني نمن لك فقلت يا رسول الله إن الله نجاني بالصدق ce ya ma'aikin Allah wallahi Allah ya tsiratar da ni da gaskiya gaskiya ce sanadiyar tsirata kan ga wanda magana inna Allah najjani bisidik suraka la taqzib wa inna min tawbati alla uhaddisa illa sidqan ma baqitu sannan daga cikin tubana na dauki alkawari ba zan taba yin ƙarya ba in mutu matukar rayuwata fa wallahi ma a'lamu ahadan min almuslimina wallahi ban san wani mutum ɗaya ba daga cikin musulmi abulahu Allah fi shirqil hadisi wanda Allah ya jarrabe shi a game da gaskiyar magana منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى إلى يومي هذا ما أبلاني تند نعم بس حقق النبي صلى الله عليه وسلم har zuwa yau ɗin nan da nake ba ku labari irin jaraba wadda na gani a game da gaskiya wallahi ma ta'ammattu ba'da zalika ila yawmi hadha kadiban ce wallahi da gangan ban sake yin ƙarya ba tun daga wannan rana har zuwa yau da nake baku wannan hadisin yana ba almajiransa labari tabi'ai wa inni la arju an yahfazani Allah fi ma baqitu sannan yanzu ba alfaharin nake muku ba ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ci gaba da tsare ni har in mutu mutukan rayuwata fa anzala Allah ta'ala ala rasulihi Allah madaukakin sarki so kan ma annabin sa sallallahu alaihi wa sallam laqad taba Allah ala annabi wal muhajirin wal ansari الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا to Allah ya saukar da waɗannan aya ayoyin da aka tashi sai aka ɗibo ta daga sama sai Allah ce laqad taballahu ala nabi haƙiƙa Allah ya karɓi tuban annabi ai ma a san nabi rabba wasu kuma malaman tafsiri suka ce a taballahu alaihi saboda mu'atabar da Allah ya masa yace afallahu an kalima ajinta lahu حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين عفى الله عنك تو ينزك موت لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار كوكما ألا ملوك كي سوى يكي ينونا ولن نمباين ألا غداؤك ولن دا سكي تخلفي بس جياكي با تو أنا سوى أشجد سوى تكين ولن دا سكي تو سياق فارود دقى النبي صلى الله عليه وسلم Allah ya karɓi tuban annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓi tuban muhajirai ya karɓi tuban ansaru waɗanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallama fi sa'atil usrati a daidai lokacin da ake cikin kunshin nan ga tsananin rana ga nisa daga madina zuwa tabuka tafiya ce mai nisa sannan ga karancin ababen hawa da ake da su har zuwa ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin kaga siyakin qur'ani kenan ya ayyuha alladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani taqullaha ku ji tsoron Allah ku yi taqwa imtathilu awamirahu wantahu an ma'asihi ku bi Allah abin da yace ku yi abin da kuma ya hana ku nishanta ku kunu ma'as sadiqin kuma kullun ku zama tare da masu gaskiya kullum ku zama cikin masu gaskiya fa wallahi ma an'ama Allah alayya ni'matan qattu wallahi Allah bai mun wata ni'ima ba ko so daya ba da an hadani lil islami bayan ya shiryatar da ni ga musulunci a azama fi nafsi min sidqi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fiye da wadda tafi girma wannan ni'imar fiye da bayan musulunta ta fiye da gaskiyar da na ma'annar sallallahu alaihi sallama Allah a kuna kadabtuhu in zama ban ma'annar sama karya ba wannan ita ce ni'ima ta biyu da aka mu fa ahalika balle haɗin halaka kama halaka alladhina kadhabu kamar yadda waɗanda suka yi karya suka halaka fa inna Allah qala lil ladina kadhabu hina anzala al wahya sharra ma qala hakika Allah ya faɗi mafi sharrin abin da ya faɗa a game da waɗanda suka karya suka yi karya kalmar sharrin da bai taɓa faɗa li ahadin ga wani ba qala yace sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhi karshe shi Allah madaukaki yace fa inna Allah la yarda 'anil qaumil fasiqin sayahlifuna billahi lakum Allah ya ba annabi sama labari yace za su zo suna rantsewa da ƙarya idan qalabtum ilaihim in kuka dawo gida suna dawowa za su zo su fara baku labarin ƙayya to hallo inda Allah madaukaki ke ce fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin Allah madaukaki ba yarda da fasikai yi wannan kalma wanda suka yi ƙarya Allah ya siffanta su da fasikai qala ka'abu ka'abu radiyallahu anhu yace wa kana takhallufuna ayyuha thalathatu lallai kin zuwa yakin nan da muka yi na tabu kamu ukun nan an amri ula'ika alladhina qabila minhum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam halafu lahu fabaya'ahum mustaghfira lahum wa arja'a amrana hatta qada Allah fihi fabidhalika qala Allah sai ya zama mu an amri ula'ika game da lamarin waɗannan alladhina qabila minhum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗanda annabi sallama ya karɓa daga gare su hina halafu lahu lokacin da suka rantse masa fa baya'ahum ya karɓi mubaya'a su ya karɓi cappa su yadda ake ma shugaba kun san idan shugaba ya tafiya ya dawo to sai an jaddada mubaya'a irin yadda ake yi yanzu sai ka ga wasu manya sun zo sun tsaya a gefen jan kafet ko inda shugaban ƙasa yake takawa yanzu yana gaisa cewa yadda ka tafi ka ban mu nan muna nan har yanzu ba mu ci amana ba واستغفر لهم كما نسمي نيما مس غافرا amma mu wa arja'a amrana mu kuma al'amarin mu sai annabi sama ya jinkirta shi arja'a akhara hatta qada Allah fihi hasse da Allah yanke mana hukunci fa bidhalika qala Allah ta'ala haka nan shi yasa Allah ce wa ala thalathati alladhina khulifu khulifu ukhiru aka aje al'amarin su a gefe guda وليس ذكر الله وليس وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو ba wai Allah na ba da labarin hullifu din ba ana ba da labarin kin zuwan mu bane ina jin ne wannan bayanin tun satin da ya wuce wa ala allazi wa ala salasati allazina khullifu khullifu ay urji'a amruhu wa ukhiya waɗannan ukun da aka jingina lamarin su takhallafu sun ki zuwa khullifu an jinkirta al'amarin su aka aje su gefe guda har kwana hamsin aka ce a daina musu magana wa inna ma huwa takhlifuhu iyana kun ji ko aje mu da Allah madaukakin sarki ya gefe guda ba ai bayanin mu ba wa irja'uhu amrana da kuma jinkirta lamarin mu da aka yi amman halafa lahu ga waɗanda suka zo suka rantse ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wa atadara ilaihi faqabila minhum kuma suka ba da uzurin su annabi ya ansa so daga hullifu din nan ba ana nufin yanzu kaga wannan tafsirin ba wanda zai zo maka wani tafsirin da ya wuce shi wanda abin ya faru da shi shi yake maka tafsiri wa ala salasatin lazina kullifu urji'u wa uhsiru aka aje su gefe guda shine kullifu din wannan ita ce kissa ta Ka'abu radiyallahu anhu babban darasin da zaka fitar a ciki shine riko da gaskiya in mutum ya rike gaskiya to ba zai lalace ba jiya karatun a tuhrutul iraqiyya na ba da labarai masu kama da irin waɗannan a game da yadda gaskiya take tsiratar da wanda ya yi ta ko ba daɗe ko ba jima ko da an shiga cikin wani kunshi ne aka so a girgiza mutum yadda aka girgiza ka'abu a ga gaskiyar tashi ta gaske ce ko kuwa a gaskiyar baki ce ta gaskiyar ka'abu ta zuci ce ta gaske ce yana ma cikin wannan yanayin kuma wata jarabawa ta zo sarkin gasasina na ya zo ga safinawa ya aiko masa da saƙo cewa mun ji mutumin naka ya tozarta ka kuma kai ba irin mutanen da za a walakanta ba ne so daga ka bar shi ka zo wajen mu mu za mu ɗaukaka ka mu baka matsayi mu maka sarauta kabu ya ga takarda ya ƙona ta a wuta ya ce wallahi musibar da nake ciki bata kai wannan girma ba kaga wata jarabawa yanzu nan ƙarin jarabawa ne Allah madaukakin sarki yake sanya masa a ga imaninsa da gaske ne ko ba da gaske bane sai gashi ko ya ci wannan jarabawar ya tsallake ta ya je ya kona takarda ƙarshe to gashi ukun nan wa ala salasati alladhina khulifu din nan baka isa kai wani tafsirin da ba ka ce ba ba ana nufin abin nan bane ba ana nufin ba ana nufin mutanen nan guda uku bane ka'ab ibn malik radiyallahu anhu hilal ibn umayyah al-waqifi mughara ibn rabi'ah al-amiri ba wani tafsirin da zaka ka ce as-salasatun nan ba su bane su ne as-salasatun nan gashi nan Allah ya faɗe su da alu da lam wa ala as-salasati allazina khulifu su ne ukun nan ga qur'ani ya ambaci sunansu ya khallada sunansu kuma tabbatar da sunansu da yayi ambato na alhairi to kage yadda gaskiya take su kuma waɗancan sai halifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim afallahu an kalima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu sai aka ce wa ta'lama al-kadhibi ba ce wa ta'lama alladhina kadhabu ba sai aka ce wa ta'lama al-kadhibi hamma kadhibu din ta zama siffas wa ta'lama al-kadhibina ka san maƙaryata wanda suka siffantu da siffar ƙarya to kaga bambanci kenan tuwfi radiyallahu anhu fi sanati 40 ya rasu a shekara ta arba'in shekarar da aka kashe sayyidina Ali radiyallahu anhu wakila fi sanati ihda wa khamsina radiyallahu anhu to wannan sabanin ayin akwai bambanci ko mai yawa shekara 2011 bambancin shekara 11 to su ne waɗannan to Allah mana kusuki ya kara Ka'abu radiyallahu anhu yadda da shi ya kara yadda a gare shi kuma wannan ita ce karshe kissarsa ko sirarsa kamar yadda muka faɗi babban darasin da mutum zai ɗauka a cikin wannan sirar tasu ita ce kasancewa mutum ya kasance mai gaskiya a shek abdulkadir jilani rahmatullahi alaihi yana cewa inna awwala amri as-sidqu yace farkon lamarina da gaskiya na fara har na samu ɗaukakar da na samu ake gani na daga cikin waliyan Allah shekul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi a cikin littafansa da yawa ya yabi wannan bajimin malami a Sheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alaihi wurare da yawa musamman a cikin littafinsa majmu'ul littafansa na majmu'ul fatawa ya ambace shi da yawa Allah ya taimake